الحمد لله ولي الصالحين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي وبارك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته yau lahadi daren litinin na ga an rubuta mun talatin ga watan safar shi ne daidai ko sarkin musulmi bai ba da sanar ba yau talatin ga watan safar shekara ta dubu ɗaya ɗari hudu da arba'in da bakwai bayan jira annabi muhammad sallallahu alaihi wa sallam daga makka zuwa madina wanda ya daidai da ashirin da hudu ga watan takwas shekara ta dubu biyu da ashirin da biyar miladiya idan ba manta ba mun tike a ƙarshen sura ta 67 suratul mulk ko suratul tabaraka yau kuma za mu tashi farkon sura ta 68 suratul nun ita wannan sura ana kiranta da suna suratul nun ko suratul nun wal kalami ko kuma a ce suratul kalam ko kowanne daga cikin sunaye guda uku na ana gaya masa. Tana da sura ce makiya malamai sun yi ittifaki akan cewa sura ce yan maka ba sabani. Sannan tana da ayoyi hamsin da biyu shi ma malamai ba su sabani wajen littafi kididdigar ayoyin ba. Bayan haka ta sauka ita ce sura ta uku a littafin da ya fi ƙwari wajen sauka duk da akwai wani jami ibn sai da yake ganin ita ce sura ta biyu daga sura ta ikra sai sura ta nuni amma wannan zancen bai da ƙwari gaskiya mai ƙwarin shi ne daga sura ta ikra ta ɗaya wajen sauka ikra bismi rabbikal ladhi khalaq sai suratul muddathir ya ayyuhal muddathir qum fa'anzir sura ta uku shine wannan sura suratul nun wal qalam wa ma yasur wannan ya fi kwari a cikin maganganu kuma babban jigon ta ta sauka ne don ta bada kariya ga annabi alaihi salatu wassalam saboda ka'ida duk wanda ya yi zai faɗi gaskiya to wajibi ne sai an magarki an ta faɗa maganganu ba za a faɗa maganganu na gaskiya a kansa ba domin gaskiyar idan ana faɗar da mutane za su gane shi ne mai gaskiya sai an yi masa yarda kamar yadda shi ma annabi alaihi salatu wasalam ba Allah ya aiko shi da suka ga ba wani abu za su iya sukar da shi sai su koma yi masa tsage da yarda wannan sunna ce da duk wanda ya dauko da'awa in dai zai yarda annabi to wajibi ne sai an jire shi da ƙarya abin da riba a dora masa to wannan shi ne kamar yadda muka ji a wannan masallaci na jera da ke unguwar gandun albasa da kundilar gandun albasa muna roƙo Allah madaukakin sarki ya mana jagoranci wajen biyawa dini da fassarawa dini ba mu iko aiki da abin da za mu yi sunan أعوذ بالله من الشيطان الرجيم نعم بسم الله الرحمن الرحيم نون والقلم وما يسطرون ما أنت بنعمة ربك بمجنون وإن لك لأجرا غير ممنون وإن إنك لعلى خلق عظيم bayan bismillah Allah madaukakin sarki ya ce nun muna yawan bayani musamman akan wayannan hurufun da ake din da ake ta bayani cewa Allahu a'lamu bi muradihi bi zalik Allah shi ya san me yake nufi da wannan kalma ta nun akwai wato ma'anoni da malamai suke kawo mukan kawo iya guda uku kawai mu sai a takaice a kan su wanda za a iya wato kusanto da nesa ta farko a ce Allahu a'lamu bi muradihi bi zalik ta biyu kuma a ce Allah madaukakin sarki yana kawo ta ne dan ya nuna mu'jiza alqur'ani shine dan a gaya wa kafirai cewa abin da kuke karyata annabi a kansa harafai ne waɗanda kun san su daga alif ne zuwa ya'u kuma ku ɗauka cikin wayannan harafan ku kawo irin da kun isa tunda dai kun ce ƙarya ne shi yake kira kamar yadda za mu ji a cikin surar ma suna cewa ta tsuniyoyi ne to kuma ku yi taku sai a gwada ba ana waƙoƙi ba zuwa ɗaukatar waƙa a ga waye ku cinyewa to kuma ku yi irin naku irin wannan a zo a auna tsakanin alƙur'ani da naku tunda kun ce shi yake kiro idan kun isa wayannan malolin guda biyu sun fi kowanne kyau daga cikin malolin da ake kawo to shine nun wasu kuma suna cewa nun sunan wani kifi ne kamar yadda akwai ruwaya da daga sayyidina ali mawqufiya da ta tsaya akan kai yana cewa sunan wani kifi ne haka ibnu abbas shi ma ya ba da ruwaya cewa sunan kifi ne kasu waɗanda kifin da aka tora sammai guda bakwai a kansa saboda haka lokacin da Allah madaukakin sarki ya halitta kaskai guda bakwai kaskai guda bakwai sai ya tsora su a kan a kan tagariya duk da zama suna tambar tambar saboda ruwa ne ruwa ya fi komai yawa sai Allah ya halitta wannan kifin da ake kira nuni sai ya tsora a kai to ya dace amma duk da haka ne shi ma yana rawa to sai Allah ya halitta duwatsu shine har ake cewa ta nan ne duwatsu suke cikawa ƙasa baki cewa ai ba dan mu bada ba wato ƙasa da ruwa ba wanda zai tsaya to wannan magana ana jingina Abdullahi da Abbas shi kuma Abdullahi da Abbas kuma abu ne kaga dai in abu ya shafi sama da ƙasa ya shafi gaibu ya zama abu ne na gaibu shi kuma abu na gaibu dan sahabi ya faɗa hake jingina shi da annabi ba gaskiya ba a karɓar sa kai tsaye yawwa yana nan kawai a gajiyarsa domin Abdullahi na Abbasi yana karanta da tafan Yahudawa domin annabi ya ce wato hadithu an ahli kitab ko an bani Isra'ila wala haraj ku karanta ku ba da labarai daga bani Isra'ila babu ne shi abu da ya dace da Alqur'ani a karba wanda ya ci karo da shi a yau wanda kuma ba ku gane cewa gaskiyar da wato ai tawakkufi a tsaya to wannan yana cikin maganganun da basu goyi baya ba kuma basu soka ba shi za ka ce makubiya ce gawa Abdullahi da Abbas shi ya faɗi wannan kawai wai kuma ka ce don sunan kifin da za a fara kala sai da hancin sani a aljanna domin hadisi ya tabbata annabi alaihi salatu wasalam ya ce yan aljanna sun shiga aljanna abinda za mu fara ci insha Allah shine hancin kifi to wannan kifin shine wannan nonon din haddasa ka san ba karamin girma ne da shi ba wasu kuma ta da nun sunan idaniyar ruwa da yan aljanna za su fara tani domin shi ma akwai hadisi da ya nuna in mutum ya karanta adil arwa ila biladil afrah na ibn al-qayyim zai ga ya kawo labarai da yawa kuma da yawa wasu ingantattu cewa wasu kace wani ruwa za a fara ta wani marimarin ruwa wato wata marmara Allah zai halitta ruwan ya rika kulkulowa daga ciki shi ɗan aljanna za ta fara sha aka ce wannan ruwan da za a fara sha shine mai suna nun to kaga idan dai ya tabbata tsakanin hanjar kifi da ruwa ba cin karo domin an ta ana sha kudu wata rabu ne ko za a ci kuma za a sha wasu kuma ka je kaga Allahu a'lamu bi muradi bi zalik yadda sauran suke tun daga alif lam mim duka hurufin muqatta'a din nan dukan su da ka karanta aka ce wa Allah shi ya san abin da ake nufi da shi ita ma wannan ka faɗa haka ka wuce kawai to wannan shine abin da malami suke faɗa wani kanani kuma Allah yana rantsuwa da alƙalami shi ma wani alƙalami malami suke ta tattauna wani alƙalami wani suka ce alƙalamin da Allah madaukakin sarki ya halitta bayan ya halitta kan mai da kasai yace yi rubutu yace me zan rubuta yace rubuta duk abin da zai faru a duniya gaba daya saboda haka aka yi wannan rubutun tun kafin halittar mutane da kusan shekara dubu hamsin alƙalami ya yi wannan rubutun wasu kuma ka ja alƙalamin da za a rubuta ma lokacin da za a halitte ka za a umarci mala'ika ya rubuta ajalinka da wato rayuwarka dan wuta ne kai ko dan aljanna wannan alƙalamin da ake rubutu da shi da shi ake shi ake nufi da alƙalam wasu kuma da ta wanda Allah ya ce ikra bismi rabbikal ladhi khalaq khalaqal insana min 'alaq ikra wa rabbukal akram alladhi 'allama bil qalam wannan alqalam wace ne wasu kuma ba da suka ce a jinsin alqalami kawai kafin a zo jinsi ma wasu suke alqalamin da ake rubuta alqur'ani duk alƙalamin ko biro da ka ɗauka ka rubuta ayoyin alƙur'ani to Allah ya rantse shi suna nufi har yanzu kenan in dai biron ka yana rubuta ayoyin alƙur'ani to wannan biron ake ne wannan alƙalamin da Allah ramma yake ɗauka ya yi satu da shi Allah ya yi rantse da shi wasu kuma ka ce ka ga duka alƙalamin yake domin ilimi ana zuwa koma da martaba ta ilimi ilimi Allah madaukakin sarki shi ya fara girmamawa domin da aka aiko annabi abin da aka fara cewa yake ne ilimi amma kun lura da na kalli ayar ina duba gari ɗazuba ina duba tafsir to wani abu ne ya faɗo mun idan kana so ka gane Najeriya an kashe ilimi kai ko ai ba sai kai dogon tunani ba ma za ka kai domin ko bancin da aka yi kwanan nan ya yi zai nuna wa cewa ilimi ban da fi ilimi martaba a Najeriya domin yan bari su je sun da an ba su miliyan ɗari da hamsin hamsin amma lakcarori suna jami'o'i suna mutuwa da bashi mutum zai mutu a lakcarori daga wai da gidan kansa profesa emeritus ya koyi ba shi da gidan kansa ga 'ya'yansa bai aurar ba ga ga ga abubuwa da yawa ilimi ya mutu satin da ya wuce ɗaya daga cikin profesoci muna zaune yana makin jarabawa ta 'yan jami'a level 2 yana kai can sai da ya ware guda ishirin ya ce malam kun ga wannan ya ce gaba ɗaya zero suka ce ya ce wallahi wallahi duka zero ya ce kawai abu ɗaya zan yi yanzu jami'a ba ya ce abu ɗaya zan yi kawai zan ƙoƙari in ba su CA mai kyau su ɗan a ɗan rarraba su tafi ya ware guda goma sha biyar su waɗanda ba su haura goma sha biyar ba ma'ana ɗinsu da kullum a gabanmu yau ma kuma na shiga muna cin karo shi kuma wanda ta shi ma a jami'a hakan da yake malam zurzo talentis ne na ce to a ambata na dawo sai ya nuna mun booklet ne yake ta makawa na na yan secondary yan waye waye da ne ku yana maka je ki ka san wani abu da zai baka mamaki ya nuna mu na talla wata malama ita ba kusa da shi tana zaune ita ma mai makin ne sai ce mun wannan jarabawar yake yanzu kaga sai faɗi wata jaha a jawoyin nan yake ita nake makawa yace ga malama ta maka ta jaha kaza yace na maka kuma ta jaha kaza kafin wannan yace abin da zai baka mamaki ba OBJ ba gaba ɗaya amsoshin duka na ɗaya iri ɗaya ne wallahi alazim ina gani da misali da Kano da Jigawa da Zamfara da Kebbi gaba ɗaya ɗaya ɗaya ɗin su duk iri ɗaya ne saboda an tafi gurin da yake cewa gurin AI ko kuma domin ita tana zaune malaman nasara ce take ce musu ai malam ta faɗa abubuwa da yawa masu tada hankali ta ce mun lokacin da yata ta je ta faɗi shekarar za ta rubuta jarabawa ta SSCE ta ce da ta fara rubutu wani shugaba da ya kalle ke ce ke ba za ki kwafa ba aka yi ce mata ke ba za ki kwafa ba to haka ilimi ya fi ba shi da wata martaba ko ta zikin ko kuma ai kun ga kanne ne ƴaƴan mu da suka dawo daga cin jarabawa a Ingila a America su uku ɗan jihar Yobe me aka yi musu ba abin da aka yi sun fi kowa ɗaya ta kware a gurin rubutu ɗaya a turanci ɗaya a kaza amma ba wanda ya kula shi yasa na ji a wannan kwanciyar da muka yi a asibiti kwanan mu shida na je gurin wata babban likita ina zuwa haka za ta bani wani abu wani abu za ta je siyo a waje ina ce sai na tana magana da wani likita yana cewa tana cewa ai billahi lazi da da na sani da bai ba mai sun zan ba falsa haka take kabila ce Allah ko da kunne na da wannan tana da turanci nake ga wa tana cewa wallahi da ba da zati nake haba kuma gaskiya take faɗa domin ɗan ban ake martabawa ba ce martabawa kuna ji yan jami'a yanzu a satin nan suna ta ba da wani za su tafi za su wasu makarantu na gwamnati kuma za su tafi tsirai malaman jami'a haka kasar nan faɗi to saboda haka ilimi bai da martaba kwata kwata a Najeriya bai da ita ba shi da shi wallahi tallahi dukkan kuma kun ga wato ba zurfi ne a karatu ba da kuma shekaru amma wallahi lokacin da gwamnati ta fara amfani da lakcarori na jami'a ku ni ina zaune lokacin da na fara jin wannan nace wallahi an samu matsala ina jin wannan nace an samu matsala domin gwamnati ma ke rai ta san hanyoyin da za ta bi dama su kaɗai ne suka rage wanda suke cizawa idan har soja ya zo sun buga da shi har soja amma da suka gano weakness na su sai suka rika shiga su aka rika janyo su ana tura su daga nan nake to sun kasara mu eh ana fara su wannan gurin jike wannan nake wallahi sun ma mutane killa to kun ga yanzu duk ilimi ba shi da wata martaba babu shi da wai dan yanzu ɗanka ya rugo da gudu yana cewa ya samu gidan shi tara babu murna bane yawwa AI akwai malam AI yana nan jahilin mai ilimi kenan in kana so ka tambayi waye jahilin mai ilimi AI ke don ba ku san da yake eh jahilin mai ilimi abin da ka tambaye shi shi kadai zai baka yawa to saboda haka wannan abin ya tafi gaba daya martaba ilimi ta tafi to kun ga ilimi a gurin Allah yana da kima da martaba amma yanzu mu a kasar mu Najeriya ba shi da ita ya ce to shine Allah ya rantse da alƙalami biro idan Allah ya baka ilimi ko yaya ya baka makami ne kwari to sai Allah yake wa ma yaskuruna Allah ya rantsi da alƙalami wa ma yaskuruna da abin da suke rubutawa su wa kenan mala'iku shine wa ma yaskuru domin haka malaman malaman tafsiri ta ce ani al mala'ika wa ma taslubu min a'mali ibad da abin da suke rubutawa kuma na ayyukan bayi da Allah yake wa inna alaikum lahadina kiraman kafiri na ya'lamuna ma taf'alu saboda haka wannan mala'ikun da suke rubutun ayyukan mutum na alkhairi da na jami raqibun atid kenan ma yajidu min qawli illa ladayhi raqibun atid saboda haka Allah ya rantsi shine ba mai tsoro sai Allah yake ma anta bi ni'mati rabbika bi majnun dangane da ni'mar da Allah ya ma kai ba ne tabin ka bane ya ayyuhan nabiyyu zila alayhi dhikru innaka lamajnun wannan kalmar da suka faɗa لو ما تأتينا بالملائكة إجني لكلمة من ذلك جاء النبي عليه الصلاة والسلام يقول كيف كيف كيف بيتكم كابن دم كان يجري إما ذا الله إما وإن لك لأجرا أتني سوى كان ولئر لا غير ممنون wanda ba mai yankewa ba ai gaira maqtu'i wanda ba zai yanke ba ya Allah yake wa innaka kuma lalle kai ya annabi Allah la ala khulqin kana kan wasu dabi'u azimun wanda ke mai mafiya girma shi za ka wuce da nake rashi ma to kamar yadda muka faɗa wannan ayar zuwan warkala wa bayan suru mun yi bayanin da ma aka bi ni'mati rabbika bi majnun dangane da ni'imar da Allah ya ba dan ma Allah ya kore masa tabinka domin suna jibansa da wannan shine maganar da muka faɗa da cewa bayan da za ka zo kana faɗa gaskiya ba a samu wasu mutane waɗanda ba sa san gaskiya su je ka da wani abu sai Allah ya ce wa inna laka la ajran lalle kana da wani irin lada aw gaira mamnun wanda Allah ba zai yanke ba shi ne ai gaira maqtu'i kamar yadda Allah yake gaya mana a cikin surar al-fatiki wa tin wa zaitun wa tur dini wa hada al-balad al-amin laqad khalaqna al-insana fi ahsani taqwim thumma radadnahu asfala sabirin illa alladhina amanu wa 'amilu salihati lahum ajrun ghairu mamnun shine dai a dan gaira mabdudin da Allah ya faɗa a surar Hud Allah zai baka lada wanda ai gaira mabdu'a wanda ba za a yi ke shine ma gaira mamnun falahum ajrun gaira mamnun da a dan gaira mabdudu bidin wasu ba da suka ce mamnun ai gaira mabdu wanda ba za a kididdige wa ranar alkiyawa ba lissafi za a ce kawai za a baka lada mai yawa shi kuma wannan magana tana daidai da gaira mabdu'in nan bacin karo wasu kuma suka ce daga almasiri an gane ko Allah zai baka ladan da ba za a yi ma gori ba ka san abu wanda zai baka abu amma in ta kama zai ba gori da ka hutu zai ce kun ga wannan yadda ta jikin sa ni na baki wannan gori ko kuma ko da wani abu zai ce da kaza ya gagara kwanaki ba in ne ba ba to Allah shi baya gori to shine gairu mamnun wanda Allah ba zai koranta ma a kansa ba to shine wa inna laka al-ajran gaira mu'min sai Allah yake wa innaka la'ala khuluqin azim lalle kana kan wani ilin lada aw wa innaka la'ala dinin azim kana kan addini babba malamai kuma suka ce wasu malamai suka ce wa huwa islam kana kan musulunci wannan magana imam mujahid ne da imam suddi da rabi'u bin anas duk sun kawo wannan magana shi ko mama ya rawaito ruwaya daga sa'ad bin hisham yana cewa na tambayi na Aisha wata ran cewa akhbiri ya ummul mu'minin an khulqi rasulullahi sallallahu alaihi wasallam kibarin labarin dabi'un annabi alaihi salatu wasallam ya tike فقالت لي تجي أتقرأ أتقرأ القرآن كان جاء القرآن تتنبيه سعد بن هشام سيدي نعم قريبا فقالت لي تجي كان خلقه القرآن شو هالا هي تجوا إيه القرآن duk ɗabi'u annabi gaba ɗaya ka karanta alkur'ani in kana so shi za na kuku kullum ni in aka gayyace min walima ta hadisi wanda ya dace alkur'ani din ta tuno masa wannan gaba ya kamata a ce duk inda aka ganka da an ce wani hadisi ne mutane su guri ya kama da mutum duk da kai ba gurin bane an fahimta a kyau ko wannan hausa ce cewa eh lallai an sa kwarya a gurin da ya kamata a ji daga lokacin da aka ce wani ya hadisi ne ya ce haba ni da alama domin nutsuwar ka ta ta bamban da ta sauran mutane haka ake bukata to saboda haka ne in Allah ba ne salatu wassalam gaba ɗaya alqur'ani to so ake ɗabi'un shi sa na fi insisting yayin da mutum ya zama alaran ba ya zama hafizin alqur'ani na fi insisting lalle ya bawa ma'anoni ma'ana wato gudunmawa fiye da qira'at ni na fi insisting duk da cewa kwakwalwa ka tana da faɗin da zaka iya ɗaukar duka je kai duka amma na fi gamsuwa ka fara gane ma'anoni domin a nan ne Qur'ani zai bi ma tasiri fiye da kira'at an fahimta ko iya ta dabi'i dalla a ma'anonin nan suna da muhimmanci shine za ka rayuwar ka ta yi kyau kuma duk abin da ka sa a gaba Allah yana shiga domin kana da wato magunguna a hannunka da zarar wani abu ya taso ka san me za ka yi amma idan ya zamto ba ka gane alkur'ani sai ya zamto da magani a gonar yaro ko da yake abuwa za su taso su dale ka kasa magance su wannan shi ne to shi ne nana ya take cewa ɗari'u annabi gaba ɗaya alƙur'ani hadisi ne dogo imamu muslim ya rawaite shi kamar yadda za mu ƙara za mu karanta hadisin a suratul muzammil in Allah ya ara mana lokaci to shi ne wa innaka la ala khuluqin azim lalle kana kan ɗabi'u halaye manya na'am فستبصر ويبصرون بأيكم المفتون إن ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله وهو أعلم بالمهتدين Allah malaukakin sarki ya ci gaba kafin nan akwai hadisi da malaman ke kawo a karkashin wannan wato wa innaka la'ala khuluqin azim hadisin Anas dan Malik wanda yana da muhimmanci mu karanta shi hadisi ana tsammani yana cewa yace hadithu rasulullahi sallallahu alaihi wasallam ashara sini ne wa annabi hidima tsawon shekara goma shekara goma ne mai hidima ba ma kala ni ufti qadbu bai taba cewa da ni dan ne ba tun da nake zaune da shi saboda kyawawan dabi'unsa wala kala ni jayi fa'altu wali wa fa'altahu bai taba cewa dan ne sa kai kaza ba nayi wani aiki sai waye sa ka kamar yadda a gida za ka gaya a ɗanka cewa wa ya sa ka me ya sa kar kai kaza za ka gaya wa yaro to ba ta gaya ba ba duk da karancin shekarun da yana shekara goma wala da jin lam af'alu ala ba'da ko kuma wani abu ban bai ce me yasa ba kai kaza ba duk muna gaya wa ƴan ba haka wa yake kai kaza me yasa ba kai kaza ba to ya kira zauna gida Annabi alaihi salatu wasallam ba ta gaya wa ɗaya daga waɗannan ba me yasa yace wa kana sallallahu alaihi wa sallam ahsana an-nas khuluqan yace saboda annabi ya fi kowa kyawun dabi'a shine labarin da yake bayarwa yace wala masastu khazzan wala hariran wala shay'an kana aliyana min kafi rasulillah sallallahu alaihi wasallam yace ranar da Allah ban taba taba wani yaji ko alhariri ba wanda yake a hannun annabi laushi tunda nake yake ban taba ba kaga al-tibabi ana maganar laushin alhariri duk wani kaya da zaka sa bai kai alhariri ba laushi to saboda haka sai ce ba wani kibabi da ya taba kai hannun annabi alaihi salatu wasalam ne ولا كمان في متر ولا عذرا كان عجيبا من عرق رسول الله صلى الله عليه وسلم يتي بل تبي تنجنا وني المتي وترعرار المتي ba irin miti na mata da suke sa ko wanda ake amfani da shi na kitsan barewa ba ba shi ba mitin sosai ko wani turare wanda ya fi gumin annabi ya fi gumin annabi alaihi salatu wassalam ya bi shi kamshi ba shi gumin annabi shine madanar turaren idan aka samo gumunta aka ɗiga a turare to shi ke irin wanda an sa a kaya ne shi ne su mutu da kayan annabi yana sa turare ne ba wai a dan mu koya yake sa turare ba wai dan ɗankin ba wai dan ya sa maka shi a dan mu koya ne kawai zan to ɗabi'an mu je muna sa turare idan annabi ya sa kaya ba shi suke maka kyau ba shi yake musu kyau an fahimta da kyau ko to saboda haka wannan shine abin da wato a ake kawowa dangane da annabi alaihi salatu wasalam to shine yake cewa shi za idan da gashinsa da miyautinsa da kajinsa idan yayi gaba ɗaya karewa ce domin kowanne albarka ce da shi kuma shi baya ba da wani sinadari amma kai yanzu da kaje kayi aiki ka dawo in kana in ma ba da abokai abokai ba za su gaya ba ba amma da ka shiga gida mai ɗakin ka da cewa da Allah ka wasa ruwa domin kana da mudubi mutum zai ta yawo in dai ba ka da wanda za ka gaya ma a gida za ka yi ta wari a gidan sai ka bar gurin a ce ba wari yake amma idan da mace ɗaya daga cikin fa'idodin mata a gida kenan domin suna da fakwalti fakwalti iri iri da ka shiga kaga ta kai ma ruwa ba sai ta gaya ma ba to ya kamata wannan duk warin da kayo a waje domin mata suna da wani abu a wata rana suna gaya wa mata muna karatu nake cewa wai sai ka ji mata in kun zo guri kun zauna sai a ce wai gaba ɗaya gurin na duwarin maza yake wai warin maza yake sai ka ga an ɗauko abu da turare ana ta share guri wai warin maza nace mazan wani wari ne da su nace wannan wani irin wulaƙanci ne wai warin maza to kuma matan muna karatu suka yi ce baki cewa wai muna wani wari su to ya kamata mu gyara an fahimta da kyau ko to mutum ne kai yanzu za ka ga ba cikin abokan ka je ka yi bal kuma ka dawo a zauna ya kamata wanda ya je bal ya wanka ko wanda ya je exercise ya kamata ya wanka amma saboda ba bai gaya ba shi ke kawai sai kai gaban ka an fahimta da kyau ko to saboda haka an gaya mana muna wari ya kamata mu rika wanka imma ba za a yi sau biyu wajen lokacin da kai aiki ka watsa ruwa to shine abu hadisin da ya kawo sai kuma ya kara da cewa kana rasulullahi sallallahu alaihi wasallam ahsana nasi wajhan wa ahsana nasi khuluqan annabi ya fi kowa jin fuska ya fi kowa jin hali laysa bi tawil al ba'id annabi ba dan kalile dan kalile bane wala bil kathir kuma ba dan dan dukurkushi bane saboda haka haka annabi alaihi salatu wasallam kamar da muka biya a jama'il al muhammadiyya wannan shine hadisin to Allah yake fasatu bisiru wa yusiru da sannu zaka sani za ka gani za ka sani wa yusiruna kuma za ka gani ka gani me za ka gani sai Allah ya kara yake bi ayyukum al-maqsud da sanne za su san waye Allah ya jarrabe shi da tabin ka da suke cewa kana tabin ka za ka sani kuma su ma za su sani za a san waye ne tabin ka ai ba ka ta'lamu ya Muhammad wa ta'lamu muqalifuka wa mukabbibu man al-maqsud dalilinka wa minhu da sannu masu karyata za su gane waye tsakanin kai da su wanda yake wanda Allah ya jaraba da tabin ka ne kamar yadda Allah yake gaya mana ne a cikin suratul kamar ko ina ji suratul kamar eh sai alamuna kada man kadabul ashir da sannu za su gane gobe da kiyama za su cewa waye makaryaci me ke to ƙarya ya dingina wa Allah za su gane kuma da Allah yake wa inna au iyyakum la ala hudan au bi dalalin mubin sun zo suna ta wannan magana sai annabi ya ce a ko mu ko ku lallai wasu da alahu da wasu suna kan shari'a au fi dalalin mubin ko kuma suna cikin bata mabayyana shine ba da suke ce ka kalli salon yadda annabi ya magana wa inna yake sai a dauki la alahu da shine a hada shi da wannan wa inna la alahu da au iyyakum ai fi dalalin mubin saboda haka mu annabi yana magana akan cewa mu muna kan shari'a ko kuma kuna kan bata kaga nan amma da yazo sai zalan magana ne kyau uslubi ne kyau cewa ko mu ko ku wasu suna kan fada wasu suna kan shirya shine wale yake ji an raba ya fara da su kuma a kan ma gaba da biyu sai fara da shirya saboda haka kiriya ta dawo gurin su sannan bada ya koma gurin su wa inna au iyyakum la ala hudan aw fi dalalin mubin araba saboda haka sai annabi suna kan kiriya su kuma suna kan bada to shine abin da ayoyin suke faɗa cewa bi ayyukumul maftun inna rabbaka huwa alamu biman dalla an sabili Allah madaukakin sarki yace lallai ubangijin da yana gare shi yafi kowa jan waye ya kaucewa ya bace wa hanyar Allah madaukakin sarki Allah yafi kowa sani wa huwa alamu bil muhtadin Allah shine mafi sanin su waye shiryayyu ai huwa ya alamu ta'ala ayyul fariqaini yakum wa minhum huwa al muhtadi Allah ya gani tsakanin jawaban ku da tasu waye shiryayyu wa ya alamu hizbu hizbu dalli anil haqqi sannan ya san tawagar ko kungiyar da take akan mata suka kauce wa gaskiya sai Allah yake فلا تطع المكذبين da ودوا لو تدهن فيدهنون ولا تطع كل حلاف مهين هماز مشاء بنميم Allah yake fa la tudi al mukaddibi kada ka rika biyayya kar ka bu wanda yake masu karyatawa kar ka bi su ba ruwan ka da su rabu da su waddu law tudhinu domin tana fata ina ma zaka tattauta wasu malamai suka ce waddu law tudhinu ai waddu law takfur ina ma zaka zama kafiri kafirce fa yudhinu sai ai sai wato su ma sai su tattauto ai tafiya kai bai daya shine interface ba cewa kowa ya hakura da abin sa a zo ayi wannan hadakar ta addini a hadin baki don haka ne ayi wa kiristoci kenan ba ya gudawa in dai za a ce addinai su haɗe kiristanci da musulunci su haɗe wai ya zama abu ɗaya shi ne abin da kafirai tun farko suka nema Allah ya ce lana a'maluna wa lakum a'malu kowa ya rike abin sa lakum dinukum waliyati shi kiristan da kake zaune da shi ya gane cewa kai addinin ka bai da cewa Allah uku ba bai da annabi isa Allah ba ne shi da ya rike wannan mu'amala ne a aƙida kowa ya rike nasa mun ja wannan bayani aƙida kowa ya rike nasa amma mu'amala za mu iya yi da kai wannan daidai ne ba komai amma aƙida ba compromise lakum dinukum waliya din to shi ne abin da suka so wa dole wa tudhinu a ce ga yanka ma'aroi turobikana an bani invitation naji akan wannan irin wannan abin da ake faɗa in jami'in gaskiya ne ana yi NGO sai su sai ta zo da karar da rijiyar farko ba ƙara koma ba Allah an gayyace mu mun je wannan aka gama da fastoci da waye suka gama karerayen da nake ba wannan a yanzu na nan da jojin na ce wannan karyar ne ba za a yi da ni ba wanda suka zo aka ja mu nace ka ko ƙara gayyata da ba zai iya hakuri da maganganun da suke faɗa ba saboda haka akwai maganganun akwai ana ba da alawansu sun saboda na gudodi ba a ƙara ba ba ba da ba ma ko sau ɗaya wasu ban ba da alama za a ba ku kuɗin mota na ce ne magana kuɗin mota ce ne farin addini na ce wallahi ba zan ba saboda haka ana yi gaskiya ne ana yi so abin da ake so kuma a lokacin a gaishe mu matasa na ɗaliban ilimi za a rika kai mu ƙauyuka ne idan aka zo a kira ne unguwa da mutane a tattaro su mu zo mu wayar musu da kai a addinin ce wai wayo za a yi mana da yan dabaru kawai na Allah dai so to saboda haka wannan shi ne akwai shi ne interface a zo kai ka sauka abin da ake so a gane na ja wannan magana ko a magana kirkine in ya zo kirkan gurin ku ya gane ka akan ɗabi'unka ya san mutumin kirki ne kai ya san kai mai rukun addini baka cutar da shi ba kai ma bai cutar da kai ba kai ma kanka cutar da shi ya gane cewa an abu ya taso na rashin gaskiya a addinin ka babu wannan shi ne tallar addini amma ba yana zo wannan rike in zama kai ka zama ni ba wannan ƙarya ce ƙarya ce saboda haka ka rike addinin ka rike nawa ranar ladi ba zai yi dan abokina ne ke gurin aiki kawai kirista ya ce zo mu da fito in bi ka ba ba zai yi ba me yasa saboda ni addini na zai ta ba kai ma ba zan faɗa ma na zai ce ka to ran juma'a ka to masallacin mu ba ka rike abin ka rike nawa amma mu yi mu'amala mai kyau domin annabi ya zauna da yahudawa ya zauna da kiristoci shi ke nan kawai amma wai yanzu wasu suna ganin su ne wayayyu sai an yi wa addini kwaskwari ba irin yadda Amerika ta so ta yi shekarun baya a zo duk wata ayoyi ɗari uku da kaza a cire ta alkur'ani saboda wai suna firgita wasu ya ayyuhan nabiyyu jahilul kuffara a ce no no no no no no wai banda wannan eh an yi abrogated din da bai kamata a biya ba ai in suka ji ba za su ji za su ji ran siyasu wallahi azim daga turan da ya ake cewa 15 September yake ko nawa 9 September din nan aka fara wannan kwangila 11 September daga ita aka soke wannan aka fara wannan kwangila kuma Allah ya isa wata albarka domin ba ta da albarka da saboda haka wannan shine to shine wadulau tudhinu wa yudhinu suna fata ina ba za ka sassauta su ma su sassauta ibn ibn abbas yace ai la law turaqisu lahum wa yuraqisuna lak suna fata ina ba za ka sassauta musu ka sauƙaƙa musu su ma su sauƙaƙa ba shine idan sun zo yau sun bauta wa Allah ka kai ma gobe ka yi hakuri ka bauta wa nan ga allolinmu nan da yawa a cikin Ka'aba su ɗari uku da sittin mun yadda ka zo Allah naka shi kaɗai mu haɗu da kai a bauta ba amma gobe ka zo mu ma kai mana me ake ce wani jariji mu ma a bauta wa namu shi ne wani abin da suke so to sai Allah ya ce Allah ya mal abu ne tsoro ga jina alqur'ani sai Allah ya ce wala tudi akulla halladin mahid kaji kada ka bi duk mai yawan rantsuwa مهين ملاكنتي شيء حلاف المهين وذلك أن الكاتب لذاته ومهانته saboda mai mai yawan rantsuwa ba a so ka biya yawan rantsuwa duk abin da zai faru sai ka rantsu wallahi da lahi kaza akai ai wallahi kaza ba a so ba a so mutum ya yawaita domin a tana janyewa kamar yadda wasu magabata suke cewa yawan rantsuwa ta da udiyara balaqiya tana so tana sa mutum ya yankakken baya idan to ba shi da magada da za su gaje shi a baya su tsora wajen yi addu'a wanda za su rika tunawa da shi bayan lokaci bayan lokaci to ba a zo mutum ya biya rantsuwa za ku ga ko a kotu sai an bukata cewa a rantsi sannan sai a rantsi mahinin kuma wanda yake wulakantacce mai raunin zuciya sai Allah ya ce ni hammajin mashayi dinami hammajin shine mai aibanta mutane akwai wanda ɗabi'arsa duk wanda ya gani sai yayi wanda shi shi dabi'a take wa ai kaza kaza ne ba shi ba bai da shi kuma ba zai iya abin da ake yi ba amma sai yayi wanda abu wani za ka ga saboda muguwar ɗabi'a yanzu kowa ya yi garba a hannunka zai ce amma ba mai kyan bace ko wallahi tallahi akwai wanda ciwon zuciyar su kenan shi komai sai ya kushe komai ai na san mai ka in yan kwataran nan ne wallahi ba ba shi ba bai da ita ta ga kuma wanda kai yan kwataran ba ma ya kuje komai a kowane irin ɗabi'a da abin da aka yi ya kuje a kowane wannan ciwon kike da shi to Allah ya ce kada ka rika amfani da wayannan waɗanda ba wai a komai sai sun aibata shi in dai ba su suka samu ba to kawai sai an kawo makuza ka kawo abu mai kyau yace idan ma a ba wai aka ce daga ba da yake ba sai ce wallahi iPhone 14 zai da kai ko 15 zai ce da ka sani ai da iPhone matsalar da dama dai Samsung ka fiya shi ba bai da ita ina ruwanka saboda haka wannan dabi'a muguwar dabi'a ce dabi'a ce irin da Walid bin Mughira Walid bin Mughira wanda shi kuma Allah ya zarge shi ba iya wannan sura ba har wata sura da ba wanda mun biya an gane ko to shine a Allah madaukakin sarki yake makiyayin binamin kuma yawo yake da annabi mun za ka mafi yawanci masu yawan suka da irin wannan surutun za ka kuma suna da tsegumi nan da nan ne dau zance a nan sai ji ya gaya wani haka wani ya ce waya ko amma fa ka san cewa kudin nan ran duje ai ran da aka yi da aka yi kaza ai kuma ya ce kaza irin wannan dabi'un su ba za rasa wannan kuma to me yawo da annabi man shi da ke cewa man nan malaka nan ma alaika duk wanda zai kawo ba sai gumin wani to zai dauki na lafiya kai gurin wani he who tells you about me who also tells me about you ka'ida shi sa wanda ya zo ya ce wa alakan bin ali radiyallahu ta'ala anhuma da ya zo ya ce da shi wani ya ce ma kaza sai da ya gaba sai ya ce kai kuma me kake tambaye da ya mace nan ai ba yace wallahi ba zai yi ba kai ma ka faɗi wani abu kawai juru kai yayin da yake kai kuma me kake wani da ya kuma zuwa ya matsaye gumi da ya gama bayani ya ce to zo mu bi ya kama shi yana zuwa ya kiyo rawan da ya bayani akan da ya ce mai mai ka abin da kai duk mai tsaye gumi kai mar wannan ta harba kofa ba zai ƙara ba shine man nan malaka nan ma'ale to shine Allah madaukakin sarki yace mashayin binami an gane shi ma ga abin da yake kenan ka gani alladhi yamshi bainan nas wa yahruju bainahum wa yaqulu alhaditha li fatari dadil bayt shi ku augurin sa kawai kullun ya bata mutane in ya ga kana da alaka da wani sai ya yi kokari ya raba kawai zama ta hanyar tsegu kuma kaga ya tabbata hadisi ai cewa annabi alaihi salatu wasallam yana cewa hadisin bukari mun biya shi ya zo wucewa ta wajen kaburbura biyu sai ce innahu ma la yu'azzaba wayannan kaburburan da kuka gani azaba ake musu sai annabi ya ce ma yu'azzaba ni fi kabiya abin da ake musu azaba fa abin da kike yi a tsammanin ku ba wani babban abu bane su ma a gurin su ba wani babban laifi bane abin da suke yi sai annabi ya ce ɗaya daga cikin su fa kana la yastatibu min al-bawl in zai fitsari ba ya tsare kansa kamar yadda mutanen mu suke yin za ka duk ko ina yanzu shi sa mutanen ke tsoro in muka yi hankali wai bayan gidan ka je da guri sai ka sa da Allah kana ƙara fitsari ko kuma daga baya ka ji mutum yana magiya da Allah kana ƙara fitsari a nan da Allah kana ƙara zuwa shara a nan daga nan sai ya goge ya ce mun ja muku kunne cewa kai da ƙara fitsari daga nan sai ka ga an goge an sa duk wanda ya kuma fitsari Allah ya tsine masa saboda sun yi renawa daga nan za a ce to wallahi duk wanda muka kama sai mun kai shi ƙara irin wannan saboda mutanen mu ko ina aka samu kawai za a tsugunna a buɗe al'aura abun ba takaici ba da za a ga mutum a titi mutane yan adere su gawu da masu motoci na wucewa amma ya buɗe al'aura sai yana bawai kuma annabi ya ce irin su azaba ake musu hadisin Huzaifatu bin Yaman kenan na biyu kuma sai annabi ce ba kare mu cikin nabi ba annabi ne ne shi gulle yake domin gulle yanzu ba iya mata ne kawai ke ba har da maza saboda haka gulle yake tsaurace daga nan ya kai ta to wayannan guda biyu annabi ya gaya mana cewa za a yi rike musu azaba tun daga kawari kafin su je kuma annabi yake la yaqul jannata nan mamu shi sa malamai suke cewa ka baki aiki yake kawai ba wai tiriniyar auta ba a'a kawai annabi ba zai shiga aljanna ne yake ba ta madarata haka eh ba wannan jantawi ne ga lokaci ai dai da media la wata ko kuri nan di yace kar ka faɗa haka yace kawai bai ci annabi ya ce ba za a shiga ba to ba za a shiga ba kawai ka bashi haka mutum ya fi burgita ya tsorata irin annabi mai ya tsorata ya gurba to shine amma jin masha'in bi nabi sai Allah yake manna'in ne da khairi sannan bai hana alheri ne eh ka san abu wanda baya alheri amma in yaji za a yi zai juya da shi ba zai ba amma da yaji za a yi zai zai to karai shi ne a yi zama maku labarin wani alhaji da ya kira wani yake cewa dala yi shawara ka akwai wanda nake so in bawa ina so in baki masa wata kyauta ne a irin yan kan zagin nan ce wallahi alaji karka baya karka bai shi ai ai talaka yanzu kana bai shi iskantin sa karuwa ne ya kama wannan abubuwan yana da yi zai to da ba kai zan ba wa gida da shi ta qulu billahi wallahi ya gama tsaye kuma ya ga wai alaji za a bayar ce kuma ka ce kar a bayar domin aka ba ku iskantin ga gaba zai yi kenan wallahi kuma bai baki ba yau da manna'i da kai ne shi ya dauka akwai ɗayan da suke karkashin mai gida ya dauka shi za a ba ya zo ya ana kar a bayar ai iskanci karuwa ne ai shi talakan ya samu guri kaza yake yi kaza kaza sai da ya gaba yake to da ba kai zan ba yake a'udhu billahi to shi sa ya zanto alkhairi in ya samu wani karkamin sa ka ji da shi sa ba ne ka ji hanyar da zaka kora hasada ma kenan da zara alheri ya samu wani in baka yi man murna ido da ido ba dan waya ka kira shi domin ka kirbuta zuciyarsa wannan abin da dukkan suka ce ko kin zo ko ba ki zo ba sai an mutu ya ji wannan sai ya murna yana ɗaya da ta hanyoyi hudu da na faɗa a karatu a baya ko wanda suke maganin hasara sai ya murna ba ka nan ma ka da kun haɗu da mutum ka taya shi a shi an yi kaza to Allah ya sa albarka ya yi kaza ka wuce gurin daga nan kana ya kan zuciyarka amma an baka waje ta kai ka dabar ka ji wanda ya sa ma da yiri kaza kawai sai ta gaya ma cewa ta eh me yasa ko da a zuciya a fili baka nuna ba sai ta fara nuna ma a zuciya me yasa aka yi haka an fahimta da kyau ko to shine manna ya yi da khairi mu'tadin kuma dan ta'adda me wuce gona da iri adimu kuma me yin zunubi kowane irin laifi duk laifin da Allah ya hana to da shi in ma ne wato zai dauki nauyi masu yi kun sa ko dattijan da ya tsufa ya kai matakin da yanzu ba ya iya neman al'auransa ba ya iya neman mata amma yana iya tsego samari ya biya su a yi a gabansa ya shekarun sun kure shi yanzu ba ya da ne amma zai san ko ya biya ya a gabansa kowace irin banza to shine malamai suka ce shine asimun din mu'tadil asim an gane ko ya la yake ne عتل بعد ذلك زنيم Mm.
أن كان ذا مال وبنين إذا تتلى عليه آياتنا قال أساطير الأولين
Allah madaukakin sarki yake man na aiki da khairu hotel na din sai yake otulli otulli shine ka ce duk wata kalma ta rajin mutunci in ka fassara ta da otulli didi wato otulli shine mara mutunci an gane ko mara mutunci shine otulli wasu kuma ka ce a shine aqulun sharubun wato me yawa ce abinci kuma wato ba ba shi da wato abdul madani kawai bawon ciki ba shi da aiki sai ci da sha sannan kuma ga katon ciki an gane ko ko kuma kaga na haka ke utulli shine mara mutunci wanda baya ganin kowa da mutunci shine utulli sai Allah yake ba'da zalika salim bayan haka kuma wato la'imun wanda baya ganin shi ma kowa da gashi shine zalim bi ma'ana la'im wannan maganar dan zira da aka kawo har daga cikin magabata ikiri ma ya fassara haka cewa dan zira malamai suka ce tana da rauni domin zalimun ka fassara shi da dan zira mai dan zira dan zira bai da laifi a gurin Allah wanda ya yi zinan ne ne shi dan zira da aka aji ba da sarran sa aka kawo shi ba saboda haka bai da zaki ba da zaɓin sa bane an fahimta da kyau ko saboda haka baki bane wanda ake nufi shine la'imun wanda za ku gaba ya ganin kowa daga irin waɗanda ai za ku ga abuwa ya kista akwai wanda in ya ga wani za ka ga zai iya cewa kai ga baban suwa da ne to wannan ba la'imi bane mara mutunci ne amma mai sauki ko wanda zai iya gano da tijan unguwarsa ya- ya buya in wani abu yake ya koyi wannan rashin mutuncin sa mai tsafta ne zai iya musulunta zai iya dina amma wanda zai riga ko a gaban waye to shine na iri shine zani shine zani an fahimta da kyau ko wanda baya ganin kowa da gari shine malam mutane biyu yake cewa idan kunta akramtal karima malakahu wa in kunta akramtal na'ima tamarrada idan ka girmama kariman mutum mai mutunci to ka wallake shi sai ga mutuncin ka ya ƙara a idansa yace amma ka girmama mara mutunci kuma sai ya ƙara maka girman kai da jin ya isa to shine zalim din shi ne ma ɗauki ta malamai suke cewa kaga nan anan al'usul sai yace ai al-fadlul kalizu sahih wato mai kaushin hali al-jamu'ul manu' mai tara abu kuma marwaci shine abin da suka fassara kamar yadda ya ba tabbata a a hadisi cewa Imam Ahmad yana da ruwa daga Harisa bin Wahab yana cewa alahu nabiyukum bi ahli janna yake kullu da'ifin mutada'ifin bala ba ku labarin ɗan aljanna ba sai annabi yace shine dukkan wanda yake mai rauni da ake ganin ba kowa bane a cikin mutane wanda law sama ala allahi la abara da zai ce wallahi Allah sai yayi ruwa yanzu kuma Allah zai yi. saboda Allah ya yarda da shi amma a cikin mutane inda za a zo gurin taro saboda rigar da wai da bai ba ta da kyau mai da shi baya za a yi amma gurin Allah kuma yana da lamba ta daya Allah yana son sa to shine yake cewa ala wa nabiyakum bi ahli nar yake kullu utilli kin bana ba ku labarin yan wuta ba ma yake su ne dukkan utilli shine aka fassara mana yanzu shine wanda yake mara mutunci utulli mai katon ciki mai marowaci jawabin mustakbir kaga shi ma sai zai fassara ma jawabin a wajen ruwaya jawabin ja'zariyin mustakbir wanda baya ganin kowa da gashi bai girman kai su ne yan wuta to shine utullin ba da zalika janin sai Allah ya ce an kada zamani kawai yana wannan abin ne shi walidi bin mujira saboda ya ga Allah ya bashi kuɗi wa banin ga 'ya'ya sai Allah ya ce ne idza tutla alaihi ayatuna da zarar an karanta masa ayoyin mu kuwa kala sai ka jera cewa asabiul awwal wanda ai ta ne ta tsuniyoyi mutanen farko ne sai Allah ya ce ne sanasimuhu سنسمه على الخرطوم إنا بلوناهم كما بلونا أصحاب الجنة إذ أقسموا إذ أقسموا ليصرمنها مصبحين ai inna balawnahu shine darasi sanasimuhu ala al-khurtum Allah ya ce za mu sanya mar alama kuma akan karan hancin wanda aka ce a yakin badar sai da aka gani raunin da aka yi wa Walid bin Mughira sai da aka yi mar wannan alamar da Allah yake ji mun sanya ba saboda haka wannan shine daidai gurin tsayawa inna balawnahum kamar wani episode ne daban za mu shiga kuma akan marwata masu kuɗi marwata za a shiga an gane ko abubuwan da muka faɗa daidai Allah ya ba mu ladansa wanda muka yi kuskure kuma Allah madaukakin sarki ya yabe mana akwai tambayoyi da aka kawo akwai na wannan da yana roƙon addu'a cewa malam da Allah ya uwa a ina roƙon addu'ar malam da ya uwa akan wani business da dabba Allah ya sa mu fara da to muna roƙon Allah mu roƙon sarki ya sa fara da sa din masu harkoki ne da gobe ma Allah ya shiga lamarin wannan kuma tambaya ne menene me ya kamata a yi da interest inda banki yakan bayar a kan fix deposit na kayyadajjen lokaci wannan kudin dauka ake aje a yi wani abu da shi kawai a ga yanzu ana matsalar damuna ce sai a je a ciyo kasa a zuwa a hanya gurin da ruwa yake garuwa ko a yi wani gyaran kwata ko a misali a ji tukwane a kai makabarta ire-iren wayannan an fahimci